والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka fara darasi a jiya a yau ma insha Allah ta'ala za mu ci gaba da wannan daura ta ainihin fikihiyya wanda muke yi a wannan masallaci na akai Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke cikin birnin Azare a jihar Bauchi Najeriya kuma dauran da muke yi a cikin wannan littafi al-masail al-fiqhiyya al-madaris al-islamiyya muna cikin at-tarful awwal bangare na farko wanda ba ku manta ba muna mun tsaya a shafi na 14 na al-aghsal al-mustahabba wanka waɗanda suke mustahabbai waɗanda nafsosi na hadisai suka kwaɗaitar. Al'adasalun lati laisat bi wajiba, laisat bi wajibatin hiya, wanka waɗanda suke ba wajibai ba su ne kamar haka. Gaslu yaumil juma'a, wanka ranar juma'a, shi yasa ko kai da safe, bayan sallah su ba, ko kai da rana, ko ka yi lokacin da za ka tafi sallah amma mai akimawi ya ce duk wanda ya yi wankan juma'a ya kagala da cin abinci ko da wani abu wankansa ta ɓace wannan magana ba ta inganta ba yasa aka ce gasuli yawmil juma'a wanka ranar juma'a a ƙasa muka ce inda ba adil ulama a wajen waɗansu malamai waɗansu malamai sun ce wankan juma'a wajibi ne gaslul idai ne wanka saboda sallan idi guda biyu idin azumi da idin lahiya al-guslul yawmi arafa wanka saboda ranan arfa saboda tsayuwan arfa musamman ma aikin hajjin bana ya akwai zafi sosai to mutane da yawa sun ta wanka barkatai don kai ta wanka barkatai saboda zafi wannan babu lada amma wanda za ka yi a ranar arfa da safe ko da hantsi ko da rana saboda tsayuwan arfa da niyan haka wannan wankan ibada ne sannan kuma al-ghusl lil ihram wanka domin daukan ihrami na aikin haji ko umra saboda in ka je sanya ihrami zaka cire babbar riganka da yar cikinka da wandonka da singlet ɗinka da gajeren wando da hulanka ka ɗaura mayafi ka yafa mayafi shine ar-rida'u wal izar ka kama labbaik Allahumma labbaik sawa'un fil hajj aw al umra to wanka domin ihrami mustahabi ne al-iktisalu li dukuli makka wanka saboda kiga makka kuma mutahabbi ne musamman mutanen da suna tafiya akan dabbobi da sauransu wa dhifin nas bil hajjiyatu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin yashhadu manafi'a lahu amma kaga yanzu to aka shiga makka ma sai a shiga ma baka san ta ina aka shiga makka ba eh amma inda za a tsaya a ce a farkon makka a samu wani masallaci da banɗaki da wajen wanka da menene to wannan ana iya mutum zai iya yin wanka abinsa yana da kyau shi ma ku sama masa kujera samu masa kujera guda da yanzu warai da gaske na'am saboda in ka daɗe kana zai ai za ka faɗi ko da ke ba san abincin da kake ci ba al-iktisalu li makka wanka domin shiga birnin makka al-iktisalu min ghaslil mayyit da wanka bayan an wanke mamaci wanka daga wanke mamaci duk wanda ya wanka mu mamaci mustahabi ne shi ma ya wanka kun bai samu daman yin wanka ba to ya ba واغتسال المضطهادة لكل صلاة da wankan mai jinin ciwo mace mai jinin ciwo ga kowace sallah wannan mun yi bayani jiya sai as-salawatul khams salloli guda biyar as-salatu sallah aqwalun zantuka ne wa af'alun da ayyuka bi shara'ita maktusa da sharuɗa na musamman muftatahatun bitakbir wanda aka bude ta da kabbara wa muftatamatun bitaslimi wanda aka rufe ta da sallama wannan definition ne na sallan farilla da sallan nafila babu wani bambanci wa salawatul mafrudatu khamsun aw khamsa sallolin farillai guda nawa ne guda biyar ne وهي سنة الفجر سلن الفجر الصباح والظهر ده سلن الظهر والعصر ده سلن العصر والمغرب ده سلن مغرب والعشاء ده سلن عشاء wace sallah ce sunanta da Hausa babu dama dama ce sallar safiya in ka ce sallar dare guda biyu ne wanne kenan saboda haka hausawa nan ba su da fassara da hausa kalmomin larabcin aka yi amfani da su banda sallan asuba sallan alfijir sallan safiya saboda haka idan za ka yi fassara ma yara yana da kyau ka zauna ka yi tirenin ɗin karan kanka kamar sau uku ni dai na san haka da muke yi don alhamdulillahi ba wai alfahari ba a karkashin izala mun karantar da yara ƙanana mun karantar da matan aure mun karantar da yara manya maza da mata sannan mun karantar da mazan aure a cikin aji ba a masallaci ba ai dalilin da ya sa saboda ‘yan shekarun da muka yi muna karantarwa da littafan da muka karantar ya sa muka rubuta waɗannan littafai ya sa duk littafan da na rubuta ‘yan ƙanana za ka ga lilmadarisin islamiyya in banda guda daya amma sai na sa lilmadarisin islamiyya saboda a sauwaƙe to don haka kai malamin islamiyya ba wai kai tsaye ne zaka zo kana gadara ka iya fassara ko ka iya larabci ba kamata yi ka zauna sai ka yi ka dan gwada yadda zaka fassara ma yara su ba dogon bayani suke nema ba in ka ji ana dogon bayani to darasin masallaci ne ko wajen wa'azi don haka sai ka sama musu kalma da za ta yi musu sauki wajen rikewa kuma duk kalmomin da yaran nan suke haddacewa in sun je gaba suka sa larabci a gaban su zai musu sauki saboda wani lokaci ana faɗin abu za su ji fassara tun kafin na fassara wannan kenan wa man jahada fardiyataha duk wanda ya jayayyan wajibcin salloli guda biyar fakar kafara hakika ya kafirta wa kharaja min al-islam kuma ya fita daga musulunci wa man tarakaha bil kulliyati aidan duk wanda ya bar sallah kwata kwata fakar kafara shi ma ya kafirta bi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadin manzon Allah al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu alkawarin da ke tsakaninmu da su sallah ce wa man tarakaha fakar kafara ko wa man tarakaha fakar kafara duk wanda ya bata ya kafirta wani hadisi rawahu nasa'i wa tirmidhi an buraida radiyallahu anhu mawaqitu salati lokacin sallah salatu zuhuri sallan azhar wa waqtuha lokacinta min zawali shamsi daga gocewar rana daga tsakiyar sama ila an yasira zillu kulli kai'in misla har zuwa lokacin da inuwan kowane abu zai kasance misalinsa وتجب الصلاة على المسلم الآقل البالغ وتجب الصلاة صلى تنا وجب على المسلم أبتا مسلمي الآقل مهنكلي البالغ wanda yake balagage duk wanda yake sabanin haka sallah ba dole ne a sauka wa an takuna almar'atu tahira kuma mace ta kasance barkakekkiya ce min alhaidi wan nifasi daga jinin haila da biki saboda in tana cikin wannan jini ta yi sallah sallah ba karfafiya ba ce mun yi bayani a cikin baya mawaƙitun salati sai lokacin sallah salatu zuhuri sallan azahar wa waqtuha lokacinta min zawali shamsi daga gocewar rana daga tsakiyar sama ila an yasira zillu kulli kai'in har zuwa lokacin da inuwan kowane abu zai kasance mislahu misalinsa mislahu ne ba mislahu ba salatu asri sallan latar wa waqtuha lokacinta min sayrurati zilli shay'i daga komawan inuwan kowane abu mislahu misalinsa ila gurubi shamsi har ya zuwa faduwar rana صلاة المغرب صلى المغرب ووقتها لوكتنتا من غروب الشمس دغفات ورانا وقتي ورانا إلى أن يجيب الشفق هل يزوى قتي ويشفقي shafaki shine jajajen nan da yake sararin samaniya yanzu haka in ka fita za ka iya ganin burkudinsa amma ɗan kaɗan zuwa in an jima shikenan lokacin magariba ya fita an shiga lokacin isha'i salatul isha sallan isha'i wa waqtuha lokacinta min qiyamin shafaqi daga bacewar shafaqi ila nisfil layl zuwa tsakiyar dare salatul fajr sallan asuba wa waqtuha lokacinta min tulu'il fajr daga fitowar alfijir ila tulu'i shamsi har zuwa fitowar rana ونهي أن هنا عن الصلاة قبل صلى صلى النافلة حين تطلع الشمس الوقت درانا تكي فتوة باذقة أبيني باذقة إن أي ظاهرة إن فتان قادي حتى ترتفع حسيتا تندب وحين يقوم قائم الظهيرة da lokacin da rana take garjinta haka malaman zaure suke fassara saboda da ka'imu din da zahira da wato ya kumu fassara su yana da wahala amma bari mu jarraba hina ya kumu lokacin da yake tsayuwa ka'imu matsayin az-zahira garje rana hatta tamila har sai ta karkata to ba za a gane ba su da larabci sun ce az-zahira suna nufin rana ta je tsakiya tana da zafi shine suke hadawa da qa'imuz zahira to kaga in ka zo fasara sai ka ce hine qumu qa'imuz zahira din in karba ma yara to zaka wahala hine yaqumu qa'imuz zahira lokacin da rana ta tsaya a garjinta da wani yaro zai ce maka me garji shi ne tsananin zafin rana ka tambayi tsofi za su maka bayani hatta tamila har sai ta karkata wa hina tudayyifu lil ghurubi da lokacin da ta karkata ga faduwa hatta ta gurba har sai ta bace saboda haka lokacin da take fitowa dan jajijajen nan da lokacin da take tsakiya da lokacin da ta yi jabu za ta fadi wannan 27 ko 27 waccan 26 ok 27 yana da isha wannan kuskure mai hadisi atiyya binci marwa wannan waɗannan lokacin sallah da gargaɗi din nan exactly yadda hadisi ya faɗa haka kuka wa kazalika kuma kamar haka ne ba da salati subhi bayan an yi sallan asuba ba a sallan nafila hatta tatlu akamtu har sai rana ta fito wa ba'da salatil asr da bayan sallan la'asar hatta tagruba har sai rana ta fadi bi hadisi amr bin abasa rawahu muslim wa ghayru illa salatal qada banda sallan biya wa salatal juma'a inda al-hajira da sallan juma'a yayin garjin rana wa salawatin nawafil da sallolin nafilfili zawatil asbabi ma'abuta sababi waɗannan salloli guda uku illa salatal qada sallan biya ko yaushe ana yi wa salatal juma'a inda alhajira sallan juma'a tana da lokacin guda uku zamu gani nan gaba lokacin da rana ta je tsakiyar ranar juma'a na iya sallan juma'a ba sai ta goce ba kamar yadda za a yi sallar juma'a kafin rana ta je ta tsakiya lokacin uku ne sai kuma na filfili masu sababi abinda yake nufi da annawafil waɗanda suke zawatul asbabi na filfili ma'abuta sabubba shine in ka shigo masallaci kafin ka zauna a kowane lokaci nan ba mu kawo ɗakin kaba ba har da ɗakin kaba ɗakin kaba bai da lokacin da ka shiga kaba ai babu wani time na abin nan amma da yake ya ka shiga karkashin wannan al'azanu wal iqama kiran sallah da ta yadda iqama al'azanu kiran sallah huwa al'ilam shine sanarwa bi dukuli waqti salati da shigan lokacin sallah bi alfazin maksusa da lafuzza ke bantattu wa huwa wajibun kiran sallah wajibi ne wa min sifatiha yana daga cikin sifan kiran sallah qaulul muazzin fadin mai kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه الله أكبر الله أكبر الله مي جرماني الله مي جرماني الله أكبر الله أكبر الله مي جرماني الله مي جرماني أشهد أن لا إله إلا الله ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa lalle annabi muhammad manzon Allah ne ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa lalle muhammad manzon Allah ne hayya ala sala ku zo zuwa ga sallah hayya ala sala ku zo zuwa ga sallah hayya ala fala ku zo zuwa ga rabo hayya ala fala ku zo zuwa ga babban rabo Allahu akbar Allahu akbar Allah mai girma ne Allah mai girma ne la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ke kadai ina fata an gani hayya hayya din nan ismu fi'li amrin ne a cikin nahau larabci akwai abin da ake kiransa ismu fi'li amrin akwai fi'lu madin fi'lu mudari fi'lu amrin to akwai ismu fi'li amrin shi sai ka nuna tukuna za nuna maka wa amma al-iqama amma kun ga iqama fa takunu furada takan kasance ɗaiɗaiku kule wahiya iqama ita ce الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kun ga ba za a daga murya ba saboda ya kama ya ba a daga murya eh wancan kuma na dan kwatanta bambanci kawai su masu kiran sallah sukan ja akwai inda suke ja amma ya kama babu ja tunda in ka samu wanda yake da murya ya ce Allahu akbar Allah wani zai yi minti biyar eh amma kaga wanda baya da numfashi baya da abu ba zai to wannan babu laifi eh kamar yadda dattawan mu na da su kuma suka zo hayya ala sala hayya ala sala kuskure ne haka suke yi ko eh sai su haɗe falaɗe kaje an faɗe ki kana eh lokacin muna yara sai muka ɗauka ba kyau ne wato a faɗi hayya alal fala saboda haka masallacin izala suka zo suna hayya alal fala kuce ai fala din nan fa ba kyau saboda mun tashi mun ga ba a fala sai a littafi muka gane a gairi su kofin su ne suke kuskure lamba ta talatin li hadisi abdullahi bin abdi rabbihi radiyallahu anhu wa yustahabu liman sami'a an-nida' ana so ga wanda ya ji kiran sallah an ya kula misla ma ya kula mu'azzin ya faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗa walakin inda kullum min sai dai yayin faɗin hayya ala sala wa hayya ala fala ya kulu badala zai faɗi wannan canjin sa la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu ƙarfi sai ga Allah la haula wala quwwata باب دبارة باب كرفي إلا بالله تيغا الله كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حديث متفق عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنن يتلاتي مع النبي كما رواه مسلم قول حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ويسأل له الوسيله ya roƙa wa annabi wasila haka ake fassara ya roƙa wa annabi wasila sun yafi sauki amma asalin alwasila tsani eh saboda kan zaka fassara da tsani yake shi ma kamar rawahu muslim wa abu dawud wa tirmidhi wa nasai wa du'a'ul wasila addu'ar tsani addu'ar nema wa annabi tsani huwa ita ce, Allahumma rabba hazihi da'wati tamma ya Ubangiji, Ubangijin wannan kira cikakkiya, Allahumma ya Ubangiji, rabba hazihi da'wati tamma Ubangijin wannan kira cikakkiya, kiran sallah kenan. wa salatil ka'ima da sallah tsayayyiya ati muhammadan alwasilata wal fadila ka bada annabi muhammad tsani da falala wa ba'athu maqaman mahmuda ka tayar da ki a matsayi godadde allazi wa'atta wanda kai masa alƙawari ba mamaki wani yaro ya tambaye ka ko ta matan aure ta tambaye ka ta ce ina aka masa alƙawari sai ka jawo ayan Qur'ani eh wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواه البخاري وابو داود والترمذي وغيره ويدعو بما شاء كما زي الدعاء دا ابن da ya ga dama ba da zalik bayan wannan ba zai yi da larabci ba sai da hausa لأن الدعاء دومين الدعاء لا يرد باء ما يدعيتا بين الأذان والإقامة وكان كرا صلى لتا إقامة كما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه رواه الترمذي وأبو داود addu'a da ake yi tsakanin kiran sallah da ya kama ba mai tsinta ya sa duk abin da za ka roƙa za ka roƙa ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ahkamus salati hukunce hukuncen sallah lissalati shurutun wa fara'idun wa sunanun wa ahkamun ukra lissalati sallah tana da شروط شرط وفرائد دفللي وسنن دسنوني وأحكام أخرى دوأنسو كنت وكنت دبا وها هي قاسنا كمرهكا شروط الصلاة هي شرط أن صلى سوني العلم بدخول الوقت علمي لشد اللوكتي والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر لطريقي daga hadafi babba da ƙarami wa taharatu saudi da tsarkin tufa wal badani da na jiki wal makani da na wuri wa saturul aurati da rufe al'aura wa istiqbalul qibla da fiskantan alqibla waɗannan sune sharuɗan sallah sai sun cika ake tada sallah fara'idus salati hiya farillan sallah sune تكبيرة الإهرام كبرا هرما وهي إتتي الله أكبر وأقد النية لكل نية بالقلب أذوتيا والقيام للقادر عليه da tsayuwa ga wanda yake da ikon a kanta niyya kenan don alaihi a kansa ne eh amma kuma abinda yake nufi shine a niyya saboda niyya za ka yi ta tsaye amma falil kadiri alaiki wanda baya da ikon ya yi niyya a tsaye kaga sai mai sallah a zaune a zaune zai yi niyya wal qiyamu lil qadiri alai da tsayuwa ga wanda zai iya kana iya fadin haka wa qira'atul fatihati da karatun fatiha fi kulli raka'a a kowace raka'a wa ruku'u da yin ruku'u والطمانينة فيه da natsuwa a cikin ruku'a warrabu min ruku'i da dagowa daga ruku'a wal itidalu fi da daidaito a cikin sa wasujudu da yin sujada wattumaninatu fi da natsuwa a cikin sa wal julusu da zama baina sajdataini a tsakanin sujada guda biyu wattumaninatu fi da natsuwa a cikin sa wattashahhudul akhir da ta hiyan karke wannan ya saba wa masabar malikiya amma saboda hadisi shi ya sa muka kawo malamai da yawa suka kawo masabobi wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yin salati ma annabi a cikin sallah farilla ne ba'da tashahhud al-akhir bayan tahiyan karshe inda badil ulama wa salamu min as-salati da sallama daga sallah wa man taraka wahidan minha duk wanda ya bar guda ɗaya daga cikin farillai fa salatuhu batilatu sallan sa ta baci illa an yati bihi sai dai ya sake maimaita ta wa wajibatu salati wajiban sallah saboda hadisai sun ambace su saboda haka mun bi wata ka'ida ce ta usul wanda suka ce akwai fara'id akwai wajiba wajibai ba su kai farillai ba wa yusammiha ba'dul ulama sunan salatil muakkada wadansu malamai suna cewa sunnoni ne masu karfi wa huwa al-ismul mashhur indana da masabar malikiya mu as-sunanul muakkada akwai as-sunan ghairul muakkada wajibatu salatu wa wajibatu salatu wa hiya wajiban sallah sune تكبيرة الانتقال من الصلاة كبرا شروع أتكين صلى هكذا كفتا الانتقال شنج شروع صلى تنا da gabobi da yawa in ka zo za ka yi kabarin harama ka ce Allahu akbar idan za ka yi rukuwa Allahu akbar idan za ka je sujada Allahu akbar idan za ka dago Allahu akbar idan za ka sake sujada Allahu akbar idan za ka dago Allahu akbar idan ka tsaya Allahu akubar to wannan kabbaran nake kan kaga ba guda ɗaya bace sai dai in kace kabbaran turuwa a cikin sallah turuwa daga wani aiki zuwa wani aiki na wa qawlu sami Allahu liman hamida da faɗin sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa eh saboda haka kana iya fassarawa wa qawlu sami Allahu liman hamida da faɗin Allah ya ji wanda ya gode masa wa qawlu da faɗin Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya ubangiji godiya ta kace kai kadai saboda haka faɗin sami Allahu liman hamida da faɗin rabbana wa lakal hamdu kowannen sai na daga cikin wajiban sallah saboda me saboda babu sallan da annabi yayi ta farilla ko ta nafila ba tare da ya faɗa ba a kowace raka ya sa malaman hadisai suka ce suna layin wajibai inda ba dil ulama wa tashahhud al awwal tahiya ta farko wal julus lahu da zama domin tahiyar wa zikiru fi ruku'i wa sujudi da zikiri a cikin ruku'a da sujada wa idza taraka al-musalli wahidan minha idan mutum ya bar ɗaya daga cikin wajibai sajada lis-sahwi jabara sai yayi sujadan rakkanwa domin ciko jabaran din nan ba wai dole bane in ka ji an ce maka jabarul kasir shine mutum zai cika abin da ya samu gibi shine jabar jabara sajada lisahwi jabara sai yayi sujadar rakkanuwa domin ciko wa amma sunan salatil fi'liya amma sunnonin sallah na aikatau saboda akwai na aikatau akwai kuma na fadau akwai wanda aikatawa ake akwai wanda fada ake وهي المعروفة بمستحبات الصلاة عندنا ايه سنة مستحبي أما صبر مالكية فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام دقى هنا هي إن كفر الحرم وعند الركوع دقى الركوع أو الرفع من هو دقوا دقى ركوع أو عند السجود هو دقى هنو يا إن سجدا والرفع من da dagowa daga sujada sunna ce musahabi aw inda alqiyami ila rak'ati taliya ko yayin tsayuwa zuwa ga raka'a mai zuwa idan mutum yayi raka'a ta farko ko yayi raka'a biyu wad'ul yumna ala al-yusra ala sada da ajiye hannun dama a bisa hakuna a bisa kirji za mu iya ce wal qabdu ko wal wad'u amma sai muka ce wa wad'ul yumna da dora dama alal yusra a bisa haguna ala sadri a bisa kirji ai kowa ya gane kabul wa natru ila mawdi'i sujudi ila mawdi'i sujud da kallon wajen sujada idan mutum yana sallah inda yake kafa kofi yake so ya kalla in ko ba haka ba to sai dai kalli liman musamman lokacin da babu lasifika suna kallon liman abinda liman ya shi za su amma yanzu da lasifika ka kalli wajen sujada wannan shi zai taimaka maka wajen rashin kalle-kalle a fiye saboda haka wannan zuru ila maudi fito da kallon wurin sujada wata firiku bai na kadamai hika'ima da rabewa a tsakanin kafafuwansa a tsaye ba tsayuwan ɗan sanda za ka yi ko fareti ba ana ɗan budawa yadda kule idan ta zo za ta yi wucewa wa tamkino ya daihe mai rukubatai da samar da hannayensa a gwiwoyinsa sosai shi ne tamkino ka riƙe gwiwa ba ɗosanawa ake yi ba wa maddu zaharihi fi ruku'i da miƙar da bayansa a cikin rukuwa malamai da yawa sun ce wannan sunna ce mustahabi ne domin saboda mai saboda ana samun yin shekaru suka yi yawa miƙewan yana da wahala wa waɗo kaffaihi alal ard da sanya tafukansa a bisa ƙasa yayin sujada
wa raf'u mirfaqaihi da daga damatsunsa an jambaihi gabarin gabarin kwaibanta fi sujudi a cikin sujada nan kan ba za ka dungula ma yara ba sai kai dai bayan da wa raf'u mirfaqaihi da daga damatsunsa an jambaihi gabarin kwaibanta fi sujudi a cikin sujada an san damatsu ko ina ne damatsu
hannaye elbow elbow wajen elbow eh ina ne kwaibai
haƙarƙari saboda haka ba matsewa yake ba buɗawa yake
ina fatan gane yawa wajil satun liftiraha da zaman hutu kablal kiyame kafin miƙewa ila raka ta saniyati wa salisa zuwa ga raka'a ta biyu ko ta uku
eh raka ko ta hudu ne ya kamata ko eh ta hudu ne arabiya saboda ka gyara eh da inda za a miƙe raka ta biyu za a yi jinsatul istiraha zaman hutu musahabi ne sunna ce
sunna ce ta aikatau
kun san advantage din karatun bibiya kenan a hankali dai bayan ya ya sa muka ce duk wanda yake da shawara bayan mun kammala sai ya kawo next edition insha Allah ta'ala za mu shigar da observation
wa amma sunanul qawliya amma sunnonin sallah na faɗau
fahiya su ne san ina wahalar da bare-bari ɗaya ina wahalar da bare-bari da filanin da ba su iya hausa ba har da kare-kare
ɗaya a sunanul ƙauliya sunnonin sallah na faɗau don ba haka kai ba wajen da za ka fassara musu za ka wahala
za ka wahala kuma alkauliya na faɗauɗin ne ya sa karanta hausa yana da muhimmanci
na du'a'ul listiftahi addu'an buɗe sallah qabla al-qira'a kafin karatu wal qira'atu ba'da al-fatihati da karatu bayan fatiha bima tayassara min alquran da abin da ya sawwaka na alqur'ani wa qawlu amin da fadin amin ba'da alfatiha bayan karatun fatiha wa ziyadatu ala tasbih da kari a bisa tasbih fi ruku'i was sujudi a cikin ruku'a da sujada wa du'a bayna sajadataini da addu'a a tsakanin sujadu guda biyu, wa du'a'u qabla salami da addu'a kafin sallama, su waɗannan a sunanu alƙauliya, sunanu salatil ƙauliya, sunnonin sallah ne na faɗau, don faɗansu ake yi, wancan kuma alfi'iliya na aikatau, aikata su ake yi, kuma dukkan su hadisai na manzon Allah, sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar.
ومكروهات الصلاة مكروها صلى هي سوني an tambaye ka makaruhai sai ka ce abin kyama ka fassara abin kyama a cikin sallah kalman tana da nauyi shi yasa sai ka ce makaruhan sallah abinda ba a so
ala absu bi kay'in ala absu bi kay'in fi salah eh hiya sune ala absu bi kay'in fi salati wasa da wani abu a cikin sallah mutum yana sallah yana sa hannu aljihu mutum yana sallah yana kada carbi mutum yana sallah yana taba gemu duk an hana makaruhi ne
wa wad'ul musalli yadahu ala khafiratihi da dorawan mai sallah hannunsa a bisa kugunta
tsayuwan gayu
ina ne kugu Ehe.
wa wad'ul musalli yadahu da ajiye wa mai sallah hannunsa ala khasiratihi a bisa kugunsa wa raf'ul basari ila sama da daga gani zuwa ga sama makaruhi ne wal iltifatu li ghairi darura da waiwaye ba tare da lalura ba wannan ya bi dan akwai lalura musulunci ya baka dama kai waiwaye saboda me ba mu cika kawo dalili ba amma saboda me saboda abubakar bin abi kuhafa lokacin da aka sake jagoranci sallah da manzon Allah bai zo sallan isha'i da wuri ba ya je wata anguwa manzon Allah da ya zo sai da ya shiga sallah sai ya tsaya a baya sai sahabbai suka kama tafi tafi a cikin sallah saboda to sun rasa me za su yi lokacin ba a koya musu faɗin subhanallahi ba kawai suka kama tafi a'a abubakar bin abi kuhafa yana limanci sai ya tafi yayi yawa ana buga hannu ana buga hannu shine sai ya waiwaya yana waiwayawa sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ashe ana masa ishara ne da dabara a cikin sallah tunda an hana magana a cikin sallah cewa fa mai wuri ya zo ko ba haka bane eh ai mai wuri ya zo ne manzo Allah kuma da suka hada ido da Abubakar sai ya gwada masa ya ci gaba da sallah ya ci gaba kawai da jagorantar mutane sallah shi kuma sayyidina Abubakar haka a cikin sallah sai ya dawo da baya ya ce a a eh ya dawo da baya ya ce a a dalilin da ya sa manzon Allah ya wuce kenan da yanzu shin idan aka zuwa masallacin nan sai ana ta jiran malam ali bai fito ba ya ka ce malam zubairu bismillah sai na fara sallah sai na yi raka a biyu sai ga malam ali ya zo ta kofar liman yana mini muzurai ba shi waje ne kokarin ba shi
malamai da yawa suka ce manzon Allah shi yake da wannan dama shi kaɗai ƙwarai da gaske shi kaɗansa saboda haka yi na riga na fara jan sallah ɗin muzuran mala ali ɗin daga ma ya matsa zai yin matsa jawo ƙofar rufe eh to ba mamaki wani ya ce ah to tunda an fara sallah akwai rakawoyi inda aka yi kuma annabi ya zo ya karba ai inda babu kasa nan ake rikici tunda da annabi ya yi magana ta kare kwarai da gaske su suka san yadda suka suka isa tallin din sallar su wannan kenan amma duk da haka liman ratibi yana da matsayi shi yasa jiran liman ratibi yana da muhimmanci don ba haka ba to amma da shugabanci a zama wasa kwarai da gaske dole a dan bashi lokaci in bai zo ba sai a gabatar da amma ba lokaci yana yi kawai a samu wani kawai yana ce lokacin sallah yayi lokacin sallah yayi ba daidai bane komai matsayinka to kar mu shiga waya zai kuma mu bar daura
na'am waliltifatu da waiwaye ligairi darura ba tare da lalura ba makaruhi ne idan akwai lalura bai babu matsala wannan tsoro ila ma yulhi da kallon abin da yake shagalarwa wannan tsoro ila ma yulhi da kallon abin da yake shagalarwa shi yasa ba a san decoration a cikin masallaci in za a yi a waje amma aka yi ado a masallaci da design to kaga mutumin da ya zo daga alamari daman ba kauye ne wasadlu fi salati da sake hannu a cikin sallah imam makaruhi ne mutum ya sake hannunsa gaba daya wasu malamai suna fassarawa da sake tufafi mutum ya sake tufafi irin yadda dattawanmu iyayenmu da kakanninmu na da idan aka zo sallah sai ga an sake nan an sake nan an yi banga-banga to makaruhi ne saboda in wani ya taka maka ba za ka yi ruku ko sujada yadda ya kamata kuma za ka takura na kusa da kai wa tagfiyatul fami da rufe baki masu rawani makaruhi ne duk sarkin da zai yi sallah ya cire rawani daga bakin san ba ka ban yaje lahira zai yi bayani haka mai face mark sai dai kana da lalura wa tashbiqul asabi da kwankwasa yatsu ana sallah yaka ji wani yana kat kat wannan gidan da sallah ma makaruhi ne ba a haka wa kaffu saubi wa sha'ar da kamewan gaki da kamewan tufa tufafi da gaki eh mutum ya zo sujada ya tattara tufafinsa gaba daya ko kuma in ka zo sallah ka tattara ka matse su waje guda makaruhi ne to haka ma wanda yake da gashi da yawa in kana da gashi da yawa ya sauko to ka bar shi ya sauko yadda kai sujada haka shi ma gashin ka zai sujada saboda kana da wannan babbar riga yadda za ka yi sujadan ka yadda ba za ka yi sabin da na kusa da kai ba yadda kuma ba zai harɗe ka ba amma ka takura shine kafu haɗawa. Wa kaffus saube da tattare tufafi wa sha'ari da gaki, wa musabaqatul imami da riga liman aiki makaruhi. Wa tazmidul aini da runtse ido, mutum yana sallah ido sa rufe makaruhi ne. Wa firashin zira aini fi sujudi da kimfiɗa zira'i yayin sujada. makaruhi ne wa amma ma yubahu fi salati amma abin da yake halarta a cikin sallah fal mashyu lil haja tafiya domin bukata tafiya domin bukata kamar mutumin da sahu wani ya fita to zai iya tafiya a cikin sallah ba mu ko zai kashe kunama ko zai kashe wani abu kana sahun baya wani a gabanka sai ka ga wani abu ya manu zai cutar da ke zai abu da to kana yi tafiya ka je ka danke wannan abu shi ne falmashu lil haja tafiya domin bukata wa qatlu ma yu'di da kashe abin da yake cutarwa a cikin sallah ya halatta wal iltifatu lil haja da waiwaye saboda bukata ya halatta wal isharatu bi raddi salat da ishara da mayar da sallama da nuni da mayar da sallama don a ka'ida in aka maka sallama wajibi ne ka amsa amma in kana sallah ba zai ka amsa ba to sai ka daga hannu daga hannun nan babu mutum kun ga wannan yago da sallar nafilar ke saboda a zamanin annabi haka suke yi wal kalamu li islahi salati yin magana domin gyaran sallah in sallah ta rikice tare da liman neman an yi wata biyu ba ba shi fenshin ɗinsa ba ya yi muku sajada har guda uku kace su bahanan laki he to to ku rikita shi shi ya ɗauka sajada guda ɗaya ne to ƙarshe sai ma lalai ce wai me yake faruwa ne ka eh misali sai ce me yake faruwa ne to anan masu hankali masu natsuwa ya halatta su yi magana kaga magana a cikin sallah na bata sallah amma anan ya halatta shi yasa ba a san kowa yayi karambani kana can baya ka ce ai sujada uku kai mana ina ruwanka a to in haka ne ina amfani wanda suke bayan neman wal kalamu da yin magana li islahi salati domin gyaran sallah wa tasbihu da yin tasbihi bi amrin hadir ga wani al'amarin da ya faru wal fathu ala al imami da budi ga liman idan ya tike wal butaqu da ainihin wato yawu awil makafu ko majina fi saubihi a tufansa ya halatta amma ya tofar hatsari ne yawu ko majina in ya dame ka sai ka dauki tufan ko hankicin kasa wa gamdu rijilin na'im da tafadan kafan mai bacci a gabansa ga halatta wani lokaci za ka zo da yaro yaro sai ya zo ya kwanta to domin ka taba shi ka kawar da shi don ka yi sujira ya halatta wannan aiki bai ba ta sani ko ka cakwada don gamzu shine kaman ka cakwadi mutum annabi ne yake sallah da daddare ɗakin nana aika baya da yalwa ita kuma tana bacci sai ta miƙe kafarta a gabansa idan ya zo sujada sai ya cafade ta sai ta daga in ya gama sujada sai ta miƙe kafar to shi yasa aka kawo ina fata an gani wa muqatalatul marri da fada da mai wucewa baina yadayhi a gabansa taurin kai kenan والبكاء في الصلاة دقوكا أتكين صلى يا حلتا كوكا أتكين صلى با يا حلتا سبوت قرآن الله كودا كوا كوي eh misali kenan ai saboda in ka zo kana lissafin me yake fitarwa sautin me het da me kuma yi kuma wani alfabet ne ka gani misali kenan saboda in kuka yi yawa saboda zaɓin tsoron Allah wanda yake kusa ma zai to ba matsala bai ɓata sallah wa mubtilatu salati abubuwan da suke ɓata sallah hiya sune alhadatu yin kari bigairi darura ba tare da lalura ba to wani lokaci dole mu yi bayani amma da mun fi so mu yi fassara ne haka kawai eh yanzu mutumin da ya samu problem aka sanya masa jaka irin wanda kaca din nan da ake sawa wani lokaci za ga wani ga kashi nan a fili yana tare da shi yana rike da shi ko yana hannunsa ko yana aljihunsa ga tsari nan a fili yasa aka ce hadasi yana bata sallah idan babu lalura idan da lalura ba ya bata sallah Allah ya sauke wa tarku fardin min fara'id salati da farin farilla daga cikin farillan sallah wa tarku shartin min shurutiha da barin sharadi daga sharuɗan sallah wa dahiqu fi salati walƙalewa da dariya cikin sallah wal kalamu amdan da magana da gangan wal aklu da ci wa shurbu da ka fi salati a cikin sallah ko da wani abu ya faɗo maka guntun nama kai ta tattaunawa in ka ji ya faɗo maka haƙorin ka sai dai ka sa ya cire ko ka makale shi bayan nan yi sallama ya ka cinya duka wa mururul mar'atil baligati da wucewan mace baliga awil himari ko jaki awil kalbil aswadi ko bakin kare bai ne da il musalli gaba ga mai sallah duk wanda yake sallah in dai daga cikin wadannan abubuwa guda uku suka wuce gaban sa Allah ta bace wannan li hadithin ladhi akhrajahu muslim saboda hadisin da imam muslim ya fitar amma wannan inda ba ajil ulama wajen wadansu malamai malaman hadisai sallah ta baci amma wadansu malamai suka ce saboda me saboda hadisin na na Aisha radiyallahu anha ta ce ba gashi ta miƙe kafanta a gaban Annabi ba har ma taba ta yake yi saboda nana Aisha ta ce wannan hadisi ita bata tana inkarin hadisi sifatu salati sifan yadda ake sallah wana gurguje zan karanta saboda mun riga mun yi kyakkyawan shimfiɗa a can baya wa bada an tatahhara al-insanu bayan dan adam yayi tsarki wa tawadda'a yayi alwala aw tayammama ko yayi tayammama wa satara auratahu ya rufe al'auranta ya kifu bi makanin tahir zai tsaya a waje mai tsarki wa yastaqbilu al-qiblata zai fuskanci al-qibla wa yuqimu zai tayar da iqama in kanat as-salatu farda idan sallah farilla ce thumma yukabbiru takbira sannan ya yi kafaran harama ma'an niyya tare da niyya wa ya da'u ya dahul yumna zai sanya hannunsa na dama alal yusra a bisa na haguna ala sadrihi a bisa kirjinsa wa yastaftihu zai yi bude bi ahadi adiyatin listiftahi da ɗaya daga cikin addu'o'in bude sallah wa ika aqala in ya ga dama ya ce subhanakallahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika tare da gode maka wa tabarakasmuka sunanka ya tsarkaka wa ta'ala jadduka girmanka ya ɗaukaka wa la ilaha gairuka babu abin bautawa da gaskiya wanda yake koma bayanka wa yasta'izu zai nemi tsari wa yubasmilu zai yi bismillah min duni jaharin bihi ba tare da ya bayyana ba ثم يقرأ سورة الفاتحة sa'an nan ya karanta suratul fatiha wa ya ƙara'u ba sai ya yi karatu a bayanta mata ya tsara lahu abinda ya sauwaƙa mata min alƙur'ani daga cikin alƙur'ani sun mayar fa'u ya dai sannan ya ɗaga hannayensa wa yi kaɗiru ya yi kabbara lin ruku'i saboda rukuwa wa ya da'u kaffaihi ala rukubatai ya sanya tafukan hannayensa ala rukubatai a bisa gwiwoyinsa ويبسط ظهره يشمت بايانسا ويسويه برأسه يديدي تاكد كنسا ويطمئن فيه ينقع تكنسا ويقول مثلا مثالي يتي سبحان ربي العظيم ثلاثا تركي يا تبتا لأبنجي نامي جرما سوءكو ثم يرفع صلبا سأنا يدقى كشم بايانسا من الركوع إلى الركوع قائلا ينامي تيوا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد lalle Allah ya ji wanda ya gode masa ya ubangiji ya Allah godiya ta kace wa yazidu in tayassara sai ya ƙara idan ya samu dama bihamdan kathiran tayyiban mubarakan fi godiya mai yawa mai tsarki mai albarka a cikinsa ثم يكبر للسجود فأن يكبر ومن تفيا سجدا ويخر ساجدا سيفا ينام سجدا ويدعو يديه يدور هنا ينسى وركبتيه دبيو ينسى وأنفه دهنشنسى وجبهته دبوشنسى على الأرض أبي ساقفا متوجهة إلى القبلة هنا ما صفت كنتا القبلة وكذلك حكم أطراف القدمين جيفن قفافوانسا زي دورا ويطمئن في سجودي للي ينقو أتكن سجدنسا ويقول في زي فداء أتكنسا سبحان ربي الأعلى ثلاثا تركيا تبتا ga Ubangijina mafi ɗaukaka harfa uku, wa in sha'a idan ya ga dama da afi sujudi yayi addu'a a cikin sujada thumma yarfa'u sa'annan sai ya dago wa yukabbiru yayi kabbara ya zauna wa yafrishu rijlahu al-yusra zai kimfida kafansa ta haguna wa yaqudu alaiha zai zauna a kanta mutadilan yana mai daidaito wa yansibu rijlahu al-yumna zai kafa kafarsa ta dama wa yadau kaffaihi zai ɗora tafukan hannayensa ala rukubataihi a bisa cinyoyinsa aw fakhidaihi a bisa gwiwoyinsa aw fakhidaihi ko cinyoyinsa wa yaqulu kuma zai ce Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni addu'an da yake tsakanin sujada da sujada Allahumma ya Ubangiji, igfirli ka gafarta min, warhamni ka ji kayina, wa juburni ka cika ni wa hadini ka kiryar da ni warzuqni ka azurta ni saboda talauci ba kyau summa yukabbiru sa'annan yayi kabbara wa yasjudu as-sajdata thaniya sai sujada ta biyu kama fa'ala fil ula kamar yadda yayi ta farko summa yarfa'u ra'sahu sa'annan ya daga kansa mukabbiran yana mai kabbara wa yajlisu sai ya zauna jilfatan khafifa zama yar kadan jilfatul istiraha kenan thumma yanhadu sa'annan ya yunkura mu'tamidan yana mai dogaro alal ardi a bisa kasa ila rak'ati athaniya zuwa ga raka'a ta biyu yaf'alu fiha zai aikata a raka'a ta biyu كما فعل في الركعة الأولى كما يد أيكتا عينه ركعة فرقه ويجلس ذي ذونا للتشهد تبود تهيا بعد الفراغ باين كملاوا من الركعة الثانية ركعة بيو وإذا كانت نهاية صلاته إذا كان كان صلى الصلاة كما صلى في ركعة كما صلى الصبح جلس ذي ذونا مفترشا yana mai kimfidawa bi aliyatihi da duwawunsa alal ardi a bisa ƙasa kun gani kun ga bambanci domin zaman tahiya da bambanci da tsakanin da zaman da ake cikin sallah wa yakbidu kaffahu yumna zai dunkule tafinsa na dama fakat kawai wa yushiru bi sababatihi zai yi ishara da manuniya wa yaqra'u tahiyya zai karanta tahiyya وهي إتتي التهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تهيئة التهيات لله tsarkakan gaisuwa sun tabbata ga Allah wa salawatu da salloli wa tsayyibatu da tsarkakan kalmomi assalamu alaika amincin Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi lamba ta 41 wal'ana yuqalu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu ala nabi eh aminci ya tabbata ga manzon Allah waɗanda suke bayan manzo Allah su ne suke ce assalamu alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi Abdullahi dan Mas'ud ya ce da manzo Allah ya bar duniya sai suna ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to shi yasa ake son a karanta haka amma malamai wasu malamai sun ce idan mutum ya haddace tunda annabi yake nufi magana ta kare assalamu alaina amincin Allah ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin da bayan Allah na kwarai ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ne baki da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan ina shaidawa lalle annabi muhammad abduhu ajara abduhu wa rasuluhu bawansa ne kuma manzonsa ne na 42 kun ga wannan tahiyya da wafa Abu Dawud da Dar Qutni min hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu eh thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'annan yayi sallah yayi salati ma annabi sa'annan sai yayi salati ma annabi kafin sallama wa yaqulu masala misali yace Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا أبنجي صل على محمد قيد انطيرا النبي محمد وعلى أزواجه تارد ما تاينتا وذريته لذريتا كما صليت على إبراهيم كما يدك يطيرا النبي إبراهيم to kama sallaita ala ali ibrahima kamar yadda kai tsira ga ainihin alayen annabi ibrahim wa barik ala muhammad kai albarka ga annabi muhammad wa ala azwaji tare da matayenta wa zuriyati da zuriyanta kama barakta ala ali ibrahima kamar yadda kai albarka a bisa dangin annabi ibrahim ko zuriyan annabi ibrahim al alaye ko dangi ko zuriya innaka hamidun lalle kai abin godewa ne majidun abin girmamawa ne amma a hausance innaka hamidun lalle kai godadde ne majidun kuma girmamamme ne amma kaga ya zama wani iri na 43 lamba ta 43 kasa rawahu muslim an abi humaydin sa'idi radiyallahu anhu wa yad'u bi adiyatin mutanawwi'a yayi addu'a da addu'o'i mabambanta qabla salami kafin sallama rawahu kama warada fi biha ahadithun sahiha hadisai da yawa sun kawo ثم يسلم عن يمينه sa'annan yayi sallama a gefen damansa bi kaulihi da faɗinsa assalamu alaikum wa rahmatullah wa kazalika in shimali haka ma yi a gefen hagunansa assalamu alaikum wa rahmatullah amincin Allah ya tabbata a gare ku tare da rahamar Allah wa yadhkuru Allah ba'da salami bi aqalin ya ammaci Allah bayan sallama da zikirori ma'asuratin waɗanda aka samo su an rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun mayan sarifu sannan ya juya cikin abin wannan ita ce sallah balul afkari ba'da salami ga waɗansu zikirori bayan sallah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا أبنجي أنت السلام كين أمنتي ومنك السلام أمنتي دقريك تكي وكما يكي تباركت كاتركك يا ذا الجلال يا مأبوت جلالة والإكرام دكرمتي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا أبنجي أعني كتيمكيني على ذكرك أبطاء أنبتنك وشكرك دقودي مكا وحسن عبادتك دكاو عبادة غريك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ya Ubangiji, inni as'aluka lalle ni ina roƙonka ilman nafi'an, ilimi mai amfani wa rizkan tsayiban da arziki mai tsarki wa amalan mutakabbala da aiki karɓaɓɓe. Subhanallahi, mutum ya faɗi subhanallah, salatan matalatin, talatin da uku, walhamdulillahi, salatan matalatin, alhamdulillahi, talatin da uku, والله أكبر ثلاثا وثلاثين الله أكبر سو ثلاثين دوكو ويختم المئة يتك أريد بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله باب أبن بوتا وادقت يا الله وحده في كأيدي لا شريك له باكد أبوك تريا له الملك ملكي نافني وله الحمد godiya ta tace wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne bisa dukkan komai aw ko kuma subhanallahi ashara marra sau goma katal walhamdulillahi ashara marra sau goma katal wallahu akbar allahu akbar ashara marra sau goma katal wannan kamar na yan kasuwa kenan wa ya karau kuma idan ya idan da sallah zai karanta ayatul kursi marra Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ya karau kuma zai karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn zai karanta kulhuwa da falaki da nafi wal mu'awwizataini da surori guda biyu da ake neman tsari da su wa huma sune suratai falaki wan nafi suran suratul falaq da suratul nafi dubura kulli salati bayan kowace sallah amma idan sallar magriba da sallar asuba ce zai karanta su uku amma duk sauran sallolin sau daidai ne to a samu ma ko sau daidai na karanta wa gairuha da sauransu min al-azkari da ga ainihin zikirori wal adiya da addu'o'i as-sabita waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sujudu sahwi sujadan rakkanwa musulunci kenan eh ha kawai saboda Allah tabaraka wata'ala zai sanya shari'a ta yadda za a gyara sallah sai ya sa annabi da kansa ya manta annabi da kansa ya manta kuma kirgegiyar mantuwa to da haka aka samu sujadar raukanuwa da hakan bai faru ba da kwata-kwata mu ba mu jama labarin sujadar rakanwa ya sa ilimi yana da faki Allah ya sanar da annabinsa sujudu sahawi sujadar rakanwa wajibun wajibi ne da tarki wajibin saboda barin wajibi min wajibatis salati daga cikin wajiban sallah mun ambace su a can baya aw li tarki sunnatin ko barin wata sunna min sunanin salatil mu'akkadati daga sunnonin sallah masu ƙarfi wani sababin ziyada fi salati aidan kuma saboda ƙari a cikin sallah har ila yau ana sujada aw taraddudi ko kuma taraddadi wa shakki da shakka fiha a cikin sallah ko kwanto kenan wa yakunu bi sajadataini ana yana kasancewa ne da sujada guda biyu wa yakunu sujadar rafkanwa takan kasance ne bi sajadatai ne da sujada guda biyu qabla salami kafin sallama au ba'dahu ko bayan sa shi yasa yake ce sujadan qabliya ko sujadan ba'diya to ga misalai nan idza kama min rakataini idan ya tashi daga rak'o'i guda biyu walam yajlis bai zauna zaman tahiya ba ya sujudu qabla salami zai sujada kafin sallama saboda me saboda rage wa idza salla khamsa raka'ati idan yayi salla raka'a guda biyar yayi durge yayi tazarce sahawan da rabkanwa ya sujudu ba'da salami zai sujada bayan sallama saboda me saboda kai kun san dalilin da ya sa mu kawo waɗannan guda biyu waɗannan biyu babu saɓani a kansu amma batun cewa idan an yi ƙari a yi ba'adiyya in an yi rage a yi ƙabliya akwai malaman da suke da saɓani a kan haka amma waɗannan biyu babu saɓani to wannan ɗin ya fi sauƙi domin saboda in ka zo kana karantarwa daga mutane za su rikice sai ka ce ku rike duk ƙarin da kai a cikin sallah ka yi ba'adiyya duk ragin da kai ka yi ƙabliya ya fi sauƙi amma malamai suna cewa kabliya ta fi ƙarfi a kan ba'adiyya saboda tana iya daukewa amma ga masabar malikiya idan abu ya rikice ba'adiyya tana iya wakiltar kabliya kabliya tana iya wakiltar ba'adiyya wallahu alam misali na uku wa idza sallama min rak'atayn idan yayi sallama daga rak'o'i guda biyu aw salatin ko guda uku a tammaha sai ya cika wa sajada ba'da salami ya sujada bayan sallama saboda hadisi hadisi haka ya nuna wa idza lam yadri kam salla idan bai san raka'a nawa yayi salla ba yabni ala mustaqana zai yi gini a bisa abin da ya sakanka summa yasjudu sajadatayn qabla salami sannan sai ya sujada guda biyu kafin sallama haka hadisi ya nuna wa idza taraddada fi salati wannan akwai abin da aka tsallake fi salawati ko fi sawabi ko haka ne wa idza taraddada fi sawabi idan yayi taraddadi ko kwanto a cikin daidai taharra yayi tanki tanki wa atamma ya cika me yake nufi kenan eh kun ga wannan tanki tankin nan da ake yi akwai inda shari'a ta bada dama mutum ne yake sallah bai sani ba raka uku yayi ko raka hudu yana taraddadi to ya yanke hukunci inda zuciyarsa ta karkata in ya ce uku ne ya cika in ya ce hudu ne to sallah ta riga ta cika sai yi sujada wace sujada zai yi sun mai yasjudu ba'da salami zai sujada bayan sallama waɗannan misalan da muka kawo haka nassin hadisi ya nuna ya sa ba mu kauce musu ba salatu ahalil azari sallam waɗanda suke da uzurori shi ma babi ne na musamman ahalul azari ma'abuta uzurori huna anan humul maridu su ne marar lafiya wal musafir da matafiyi wal muftahada da mai jinin hailan ciwo wal ka'ifu da matsoraci matsoraci eh saboda ya je jeji ko yana tsoraci na farko almaridu mara lafiya idza ajaza anil qiyami idan ya kasa tsayuwa salla qa'idan ya salla a zaune wa in ajaza anil qu'udi idan ya kasa zama salla mustaji'an ya yi salla a kishin gide ala jambihi a bisa gefensa aw mustalqiyan ko kuma a ainihin wato rigingine mustalqiyan shine rigingine don asalin sallah kenan mutumin ba zai mutumin da ba zai iya kwanciya gefen dama ko hagu na ba to rigingine zai kwanta ina ne gabasin sa sama wannan shine salatu ahlil a'zari ga masabar malikiya babu wannan kalma amma ga masabar hanabila da sauran shafi'iyya akwai wannan kalma wa yumi'u bima tayassara lahu fi'luhu zai yi nuni da abin da ya sawwaka masa fi'luhu min af'alis salati abin da zai yi aikata shi na aikin sallah eh to da me zai nuni eh don kar mu wuce wajen in ka je ka faɗa a makarantar islamiyya ka karanta sai yaro ya ce malam da me zai nuna da sanda ko da yatsa an ce wa yumiu to da zuciya mutumin da yake sallah a rigingine zuciyarsa ita za ta gwada masa cewa yanzu yana karatun fatiha a tsaye yake yana karatun sura yanzu yana ruku yanzu ya dago daga ruku yanzu yana sujada shine karka dauka ya gwada haka ya gwada haka ya gwada haka ba haka ake dubiyo salatul musafir sallan matafi wa kasru salati fi safari takaita salla a yayin tafiya wa rukhsatun sauki ne mai rukhatillahi ta'ala daga cikin sauki na Allah madaukaki li hadhihi umma ga wannan al'umma ko kuma rafusa ne daga rafusan Allah ga wannan al'umma وقيل عظيمة من عظائمه aka ce kuduri ne daga cikin kudurorinsa wannan shi haka ake fasara akwai wata ka'ida cikin ka'ida usuliyya a karkashin alhukumul wada'i alhukumul wada'i suka ce akwai ar-ruksatu wal azima to in ka zo fassarawa da Hausa sai ka gagara rukusa ko ya san rukusa amma al-azima ba sai dai ka ce kuduri eh ai kaman ada an waƙada an bayarwa da biya wani ba zai iya ganewa ba amma da rukunan da sharɗan wannan ana iya fahimtar su ina ba ta an gane waƙila azimatun min aza'imi aka ce ƙuduri ne daga cikin ƙudurorinsa wa huwa qasrus salati ruba'iyya shine takaita sallah mai raka'a hudu ila raka'atayn zuwa raka'a biyu kacal والمسافة التي تقصر فيها الصلاة أما كدادا wal masafa amma kadada allati tuqsaru fiha as-salatu wanda ake takaita sallah a cikin ta ruba'iyya mai raka hudu muktalafun fiha an saba a cikin ta saboda akwai sabani dangane da kadada warajihu zace mafi rinjaye idan kana safaru safaran fakat idan dai tafiya tafiya ce to kusaru fihi salatu ruba'iyya za a yi kasarun sallah mai raka'a hudu daga nan zuwa galau daga nan zuwa yayu how many kilometer kilomita nawa ne daga nan zuwa yayu hamsin da wani abu daga nan zuwa galau ashe ya fi kusa eh alamarifa kilomita sha biyu to zuwa bulkaciwa fa talatin da hudu bulkaciwa ma ta fi kusa eh da ariyan nan eh duk tafiyan da ake kiranta tafiya ne wanda mutanen da suke yi za ka yi in kasaru a kaga daga nan zuwa abunan talatin da wani abu zuwa bulkaciwa ya sa ga masafar malikiya suka ce sai an samu milamilai arba'in da takwas to amma mushkilan ita ce babu nassin hadisi karara da ya ce mil 48 shi yasa ba za ka dafe ka rike wannan magana ba tafiya inda tafiya ce shi kenan sauki ne shi yasa muka karanta rahusa ce daga cikin rahusa Allah subhanahu wa ta'ala in ba domin tafiyan ba da dole ka cika sallah amma saboda tafiya tun daga mara lafiya mara lafiya fa tun rashin lafiyan da yake mai nunin nan fa sallah mai raka'a hudu hudun da yi mai uku ukun zai yi mai biyu biyun zai yi shi kuma mai tafiya sai aka ce masa an takaita masa to abin ba ainihin ra'ayi ba ne wa yabda al-musafiru al-qasra matafiyi zai fara kasaru ne idza kharaja min al-baladi idan ya fita daga garin su wa fara al-hadara ya rabu da ci gaba na garin menene ci gaba na garin don alhadara alhadara abubuwan ci gaba yanzu idan za ka tafi bulkacuwa daga ina za a fara kasar akwai wani kamfani ina jin kamfanin menene eh yawwa kaman yana kusa da gari hakan nan inda ranka ya baci da kafa ma za ka je kamfani saboda ai ci gaban gari ne tun da yanka je adres ɗin kamfanin za a ce adare ne to inda adres za a ce adare ne amma in za a sa wani ƙauye ne to ka ba adare ba kenan saboda an yi amfani da gonakai wani za ka samu yana da gona ma gaba da kasuwa kuma yana zaune a garin nan ina fata an gane akwai waɗanda suka ce sai an wuce gonakai wa faraka alhadara ya rabu da ci gaba wato ci gaban tunda ci gaban wannan gari ya kare a tayar jahilai har sai ya dawo daga wajen yanzu misali yau mun tafi bauchi mun zo dab la'asar sai ba mu yi sallar la'asar ba la'asar za mu yi tsayawa mu inda mun tsaya mun yi kafin mu shigo mu fara shigo azare raka biyu za mu yi amma sai muka shigo azar gaba daya raka nawa za mu yi hudu saboda mun dawo yan gari daga inda aka ce ya halatta ka fara kasaru to in ka dawo kuma daga wajen yake yankewa wa yaksuru ma dama fi hukumi safa zai yi kasarun sa matukan yana cikin hukuncin matafi wa inna wal iqamata amma idan yayi niyyan zama atamma ya cika aljam'u bainas salataini sai hada salloli guda biyu shi ma sallolin masu uzuri ne aljam'u bainas salataini hada salloli guda biyu rukusatun rahusa ce mai rukasin lahi ta'ala wato daga cikin rahusan Allah maɗaukaki li hadhihi umma da wannan al'umma wa yakunu hada sallah yakan kasance in ma takadiman ko wanda aka gabatar wa in ma ta'khiran ko wanda aka jinkirtar abinda ake nufi shine a jawo ta gaba ko a tura ta farko ina fata an gane bain az-zuhri wal asr tsakanin azhar da al-asr wa bain al-maghrib wal isha tsakanin magriba da isha'i imma li sababi safar ko saboda dalilin tafiya aw al-maradi ko rashin lafiya aw al-khawf ko kuma tsoro aw al-mafari ko ruwan sama aw li hajatin arida ko ta bukatan da ta bijiro a wilhajji ko lokacin aikin haji biminan a filin mina wa arfatin ko a filin arfa wa muzdalifatin ko a muzdalifa wa gairi zalika ko wani wani duk waɗannan wurare an ba da dama a haɗa sallah salatul khawfi sallan tsoro ruksatun aidan rahusa ce har yanzu ولها كيفيات متنوعة تنادى ينيوي دبن دبن إن كيفيات متنوعة ينيوي دبن دبن وأشكال متبينة da ainihin wato shakali mabambanta ne mutabayyin mutabayina sabatat a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wadanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tu'adda inda mashtaddal khawfu wadanda ake aiwatar da ita yayin da tsoro yayi tsanani alal musallina a bisa masallata idan sallah mai raka'a biyu biyu ce sai a raba mutane liman ya raka'a ta farko da waɗannan su cika raka'a ta biyu da waɗannan su cika a take a wajen ko kuma su tafi wajen makiya su cika ko kuma ya yi raka'a ɗaya da waɗannan su yi sallama a raka ne su tafi abin ya yi raka a ɗaya da waɗannan su yi tahiya su yi sallama su kama hanyar su tafi abin sallah mai raka a biyu shi liman ya yi raka a biyu amma rundunan yaƙi da aka raba ta gida biyu kowace runduna ta yi raka nawa daidaya dalilin da ya sa muka ce tana da kaifiyatun mutanawwi'a wa ashkalun mutabayyina wannan sai an koma manyan littafan fiqh su ne za su yi bayani dalla dalla المسائل الفقهية للمدارس الإسلامية الطرف الثاني بنغري نبيو صلاة التطوع صلى التطوع إن من جمع ده صلوا لي ودن نسكي نفر الله تي من شغل جزي نبيو صلى التطوع درس مكينا نقبا إن شاء الله تعالى abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh